الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب قضاء التطوع babin da ya zo na bayanin in mutum yana azumin nafila sai ya sha ya karya azumin da gangan babu wani sababi to shine za a kawo hukunci abinda malamai suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم نانا عائشة الله كرمت الدا نانا حفصة الله كرمت الدا سوسكتي أصبحنا صائمتين متطوعتين مو واي غري منا أزم النافلة ما تم الله سنا أزم النافلة سنا نيمان مي لا ده ma'ana abincin da ya kai manzo Allah lada kike samu duk abin da ya kai manzo Allah lada kike samu kuma za su yi azumi don su samu lada ma'ana ladan baya ba a gajiya da ladan kenan ko suka ce sun waye gari suna azumin nafila fa uhdiya lahuma ta'am sai aka kawo musu kyautan abinci uhdiya lahuma ta'am sai in ka ce sai aka uhdiya lahuma ta'amun ce me kenan in ka ce aka kawo musu abinci sadaka kyauta ko nasu ne suka ce a kawo aka ɗauko aka kawo sai ce fa'uhudiyya lahuma ta'amun sai aka kawo musu kyautar abinci ba haka bane ba fa'aftarata alai sai suka ci abincin sun karya azumin nafila kenan fadakhala alaihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sun sha sun karya azumin sai ga manzo Allah ya shigo qala قالت عائشة عائشة تشي فقالت حفصة وبدرتني بالكلام لأن عائشة تشي سينا حفصة تشي سوري ترغاني مغانا سيتشي وكانت بنت أبيها تاكسن تشي ار أبنت واجه تشي ما ار أبنت با wane ne ba dan uban shi ba to me yake nufi da wakanat binta abiha wai me kenan eh eh tabi'a cikin me ta biyo babanta cikin zafi cikin sanyi cikin alkhairi cikin kaifin hankali cikin mene in dai an biyo in ta biyo babanta ne to sai an fada cikin me alkhairi saboda sai na umar yana saurin yin alkhairi ko kuwa tana da karfin hali kaman ubanta ba haka bane ba wa kanat ibnata abiha wa kanat binta abiha nana aisha ke fadar wannan fa ashe ba kishi suke na faɗa da tashi hankali ba fama ake a cikin ibada sai ta ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni asbatu ana wa aishatu sa'imataini mutatawwi'ataini sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni inna wa ismuha kenan asbahatu nawayi gari ana damirul fasli kenan dan an ka'ida cikin nahau وإن على ضمير رفع المتصل عتفت فافصل بضمير المنفصل اسكن أنت وزوجك الجنة كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ها قائل العرب شيكي وعائشة صائمتين متطوعتين نيدا عائشة مو غري منا أزم النافلة فأهدي إلينا طعام سيأكا كاومنا كيوتان أبنشي فأفطرنا عليه سيمو كريا أزممو وقال رسول الله صلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يجي اقضيا مكانه يوما آخر كراما maimakon wannan da kariya ku rama azumin kenan ko to wannan ramuwan wajibi ne akan su ko ko a'a amru istihsan ne au amru wujubin ne istihsan استحسان كو قال يحيى سميت مالكا يقول سبودا kissan yadda ta zo ba wata larura ce ta sa su in dauka azumi suka ga abinci ko sha'awan abincin suka ji ko menene dai sai suka karya azumin babu wata larura to shine imam malik ya fitar da hukunci a cikin wannan kisan da ya faru qala yahya qala malik samitu malikan yaqulu yace naji imam malik yana fadar cewa man akala aw shariba sahiyan aw nasiyan fi siyami tatawwu'in falaysa alaihi qada'un wanda ya azumi sai ya karya mantuwa yayi sahiyan aw nasiyan mantuwa yayi ba sai ya rama ba وليتم يومه الذي أكل فيه وليتم يومه الذي أكل فيه معنى عزم بكريه بكير eh in ba ka bai zai ce cika sa azumi amma wajen malikiya ko ya ko mantuwa kai ka ci abinci azumi ya kare sai ka rama ba haka bane ba to ga fautan malik kenan in mutum ya azumin nafila ya ci abinci ya karya daga ya karya ya kuske manta ya yi mantuwa ya karya ya ce la qaza alaihi wal falaysa alaihi qaza'un وليتم يومه الذي أكل فيه يتشك والنران والنأزم أو شرب وهو متطوع هل كسج وسا تطوع يكي ولا يفطره كذا يكري أزم وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء wai wanda yake azumin shi nafila wani abu ya zo ya samu azumin ya ce ba sai ya rama ba wajen malikiya in nafila ne in farilla ne sai azumin ya kare kidan sai an rama idza kana inna ma aftara min uzrin ghayra muta'ammidin lil fitr in wata larura ta sa mutum ya karya azumin ba da gangan ya sha azumin ba to shine aka ce sai ya ci gaba da azumin ya karasa wala ara alaihi qada wala ara alaihi qada'an salata nafilatin iza huwa qata'aha min hadathin saboda ka'idan imamu malik duk aikin da ka fara shi nafila to lalle ne ana bukatan ka cika wannan aiki zai kawo ayoyi na soshi da ya dogara akan shi kafa hujja je ce in mutum yana fara sallah to ana sai ya karasa sallah koda aqall ma yuqalu lahu salat raka'atayn ya cika kare yanki da gangan idza huwa qata'aha min hadathin la yastati'u habsuhu mimma yuhtaju fihi ila al-wudu'i amma yana cikin sallan sai larura ta kama shi alwalarsa ta warware dole to wannan ba ganganci ba da ganganye ba abin ya kwace ne shi kenan sai kuma alwalar ta warware qala malikun imamu malik yace wala yanbaghi an yadkhula ar-rajulu fi shay'in min al-a'mal as-saliha bi kamata ba mutum ya fara wani aiki na gari mai aikin ibada as-salata as-salati kamar sallah wasiyami ko azumi wal hajji ko hajji wa ma ashbaha hadha min al a'mal salihah ko kwatankwacin haka na ayyuka na gari ibada kenan allati yutatawwa'u biha yatatawwa'u biha an-nas wa abinda mutane ke yin tatawwu'i aikin nafila fayaqta'uhu hatta yutimmahu ala sunnatihi imam malik wai in ka fara bai kamata ka yanke wannan aikin ba sai ka cika aikin yadda yake in ka fara sallar nafila Allahu akbar tun daga cewa Allahu akbar suka ce a bai kamata ka yanke sallar ka yi tafiya ka ba sai ka yi kokari ka cika sallar akalla shay'in raka'a biyu ka yi sallah kenan haka in ka fara azumin nafila haka in ka fara duk abin da ka fara nafila aka ce sai ka cika shi idza kabbara in ka ce Allahu akbar lam yansarif hatta yusalli raka'atayn ba za ka ce kai na fasa sallar ka kama hanya ka bai ce a'a sai kai kokari ko da ka menene dai kai kokari kai sallah raka'a biyu aqalla ma yuqalu lahu as-salat kenan ko da yake akwai riwaya sun raka'a dai ma sallah ce wa idza sama in ya kama azumin nafila lam yuftir hatta yutimma sawma yawmihi ba zai kare azumi ba har sai ya cika ka fara azumin nafila garkace shi kenan na fasa a'a kai kokari ka cika azumin wannan rana wa idza ahalla lam yarji hatta yutimma hajjahu yace labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan ya fara to kada ya yanke kada ya kada ya daina wannan aikin har sai ya cika wa idza dakhala fi tawafi in ya fara tawafi kuma lam yaqta'ahu kada ya yanke tawafin ya ce ya daina ba zai yi ba tunda nafila ne hatta yutimma subu'ahu har sai ya cika kiwayo bakwai ɗinsa wala yan baki an yi turka shay'an min haza bai kamata ba ya bar wani abu cikin waɗannan abu idza dakhala fihi hatta yaqdiyahu in ya fara bai kamata ba hatta yaqdiyahu ma ma'ana hatta yaqdiyahu hatta yutimmahu ga Imam Malik yayi amfani da qada'an bi ma'ana al-itmam hatta yutimmahu ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimu faqdu sai maliki ya suka dauki riwayan faqdu suka ce kaba'in to gashi yanzu imam malik hatta yaqdiyahu ma ma'ana hatta yaqdiyahu hatta yutimmu an fahimta illa min amrin ya'ridu lahu sai dai in wani abu ne ya zo ya gagare shi fi karfin sa mimma ya'ridu lin nas kamar abubuwan da suke fa ya fara sallar sai alwala ta kwace sai alwala ta sai su mun abin nan sallarsa ta kwace sai alwala ta warware ba shi da yadda zai yi ya kamar zaka zaka so irin waɗannan abubuwa min al asqami ko ya fara azumin ko wata ibada je zazzabi ya kama shi allati yu'zaru biha abubuwan da ake karban hanzari hanzarin mutane in ya faru wal umuru allati yu'zaru biha wa zalika an da abubuwan da za a karbi hanzarinsu in suka faru to me ce hujjar imam malik yace wa zalika anna allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi yace abinda yasa na faɗi wannan imam malik ai mishi shaida cewa ya kusan ya fi kowa kafa hujja da ayan alqur'ani yana kama ya, Allah ya yi mishi basira a cikin ayoyin alqur'ani yace ai Allah cewa yayi wa kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أين محل الشاهد من هذه الآية ثم أتموا الصيام إلى الليل هل فهمت؟ فعليه إتمام الصيام يتي واجبين أكشي يتك أزم تند يا فارا ددتي وأزم النافلات كما قال الله تعالى وقال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله Allah ce mai wa'atimmul hajja wal umrata lillahi in ka fara hajji ko umra ko na duk da cewa nafila ne Allah ya ce ka cika falau anna rajulan ahalla bil hajji tatawwa'an yace da in mutum yayi labbaika Allahumma labbaika nafila wa qad qada al farida ya taba yin sallam ya taba yin azumi hajjin farilla lam yakun lahu an yatruka al hajja ba'da an yadkhula fihi bai kamata ba shi da iko ya ce ya fasa aikin hajjin tun da nafila ne ya taba yin farilla wa yarji'u halalan min at-tariq yace ya fasa ya koma gida imam malik yace a a wa kullu ahadin dakhala fi nafilatin fa alayhi itmamuha idza dakhala fiha yace duk wanda ya fara wani abu na nafila ya cika nafilan tun da ya fara kada ya yanke kama yutimmu farida kamar yadda zai cika aikin farilla wa hadha to kaga duk wannan fatawar da Imam Malik ya ce wa hadha ahsanu ma sami ma mana wa hadha ahsanu ma samitu ba wannan kadai na jiyo daga wajen malamai ba sai dai wannan magana ita ce tafi burge nafi nafi gamsuwa da ita ai kaga ya adalci kenan ya hana ka dauki wata magana kenan bai hana ba to yana tafi to abinda suka yi kenan to amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in mace za ta yi azumin nafila mijinta na gida ta yaya sai da zai izinin sa ba haka bane ba eh قال باب فدية من أفطر في رمضان من علته babin da ya zo na wanda ba zai iya yin azumin watan ramadana ba zai ciyar an fahimta ko rashin lafiya ko tana shayarwa ko tana da ciki ko ya tsufa ba zai iya yin azumin ba qala haddathani yahya an malik annahu balagahu anna anas ibn malik kabira ya ce sayyidina anas dan malik kabira kabira bi kasril ba'i kabirtu bi kasril ba'i fi sinni wajibun mudari'uha bil fati ya la ghayru ya sahi wa fil jismi wal ma'ana kaburtu bi dammiha mudari'uha bil dammi fa alam bi idahi kabira yakbaru in shekaru ake nufi kabura ya kaburu in abu ne aka kumbura shi shi a ce kabura kaburat kalimatin tahruju min afwahi hatta kana la yaqdiru ala siyami har ya zama ba zai iya tsufa ba zai iya yin azumi ba fa kana yaftadi sai ya zama kowace rana maimakon kowace rana sai ya ciyar da miskini daya aka ce yakan tara miskinai talatin ya ciyar da su dare daya mana azumin kwana talatin ke aka yi mubalaga aka ce yakan tara mutum ɗari uku ya ciyar da su saboda su karamci suke sani ba san ruwa da boyewa ba duniya ba ta shiga wahala ba sai lokacin da aka zama kuɗi ya zama ana boye shi ba a fita da shi a yi aiki da shi ana boye shi masu bukata suna kallo waɗanda suka tara kuɗin boye tara kudi ya zama abin da ake nufi da kudi a tara shi to tun daga nan rayuwa ta shiga halin da kake gani din an fahimta malamai suka ce asiyasiyuna kalqiradatu fil ghaba idza tashajaru afsadu zar'a wa idza tasalahu akalu al mahsul kenan wai 'yan siyasa yadda ka san birai ne a cikin daji a cikin dawa in suna fada sai su lalata duk abin da ke wajen ba ka bane ba to me talaka zai ce in kuma suka zauna lafiya tsakanin su sai su canye duk abin da aka samu wannan shekara mana har abada talaka ba shi da rabo wajen 'yan siyasa kenan السياسيون كالقرود أو كالقردة في الغابة إذا تشاجروا أفسدوا الزرع وإذا تصالحوا أكلوا المحصول وكان يفتدي قال مالك ولا أدري ذلك واجبا ولا أرى ذلك واجبا yace shi baya ganin haka wajibi ne ta ciyarwa din na abin da yake gani yayi karfin hali ya azumin wa ahabbu ilayya an yaf'alahu idza kana qawiyan alayhi ya ce abin da ne nafi gani ya yi ƙarfin hali ya azumi in zai iya faman fada fa inna ma yut'imu ya ce to wanda ba zai iya yin azumin ba don tsufa ko rashin lafiya ba zai yiwu ba to sai ya fa inna ma yut'imu makana kulli yawmin muddan bi muddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mana duk wanda ba zai iya yin azumi ba don ya tsufa ba zai iya ba to kullun sai ya ciyar da muddi ɗaya ba miskini ɗaya kwana talatin kwana ashirin da tara miskini ashirin kenan ko miskini talatin kenan ko ashirin da tara an fahimta to wannan hukuncin shine aka ce to in mace tana da ciki ta sha azumi ko tana reno ta sha azumi yaya za ta yi aka ce sai ta ciyar wani suka ce sai ta rama malikiya sun tsananta suka ce ramawa za ta yi kuma abdullahi dan umar ne ko ibn abbas suka ce a a ci an ta ciyar ya wadatar to sai malamai suka yi bincike suka yi ijtihadi aka ce in ta sha azumi tambayar da aka aiko kenan gashi in ta sha azumi saboda tana ciki tana da ciki tana tsoron dan da ke cikin cikinta ko kuwa tana shayarwa shi ma tana tsoron dan ne ai ba haka bane ba to sai azumi ya kare ya za ta yi wa'in suka ce za ta rama azumin dole wa'in suka ce in ta cire ya wadatar to sai malamai suka ce sai ta kalla ta gani me ya fi mata sauki dama me ya sa aka ba ta izinin sha ɗin sassautawa saboda sassauci to sai ta duba ta gani me ya fi mata sauki biyan ya fi mata sauki sai ta yi ciyarwa ya fi mata sauki sai ta yi an fahimta mas'ala guda nawa kenan uku wani suka ce ciyarwa za ta yi ba komai in ta ciyar ya wadatar wani suka ce a'a ramawa za ta yi in ta samu lafiya wani suka ce a'a asalin abin sassauci da aka yi mata don ta samu sauki ne to yanzu lokaci ya kai sai ta kalla ta gani me ya fi mata sauki ramawa zai fi mata sauki sai ta rama ciyarwa zai fi mata sauki sai ta ciyar saboda me saboda wata in ka ce ta ciyar din kudin ciyarwan babu gara ta yi azumi an ce ta ciyar kaga dora mata ne nauyi ke wata kuma an ce ta yi azumin ya fi mata wuya gara ciyarwa to shi aka ce wacce ta ga cike ganin ciyarwa ya fi mata sauki ta ciyar wacce take ganin ramuwan zai fata sauki sai ta rama duk wadda aka yayi daidai قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل أن تنبي عبد الله بن عمر game da mace mai ciki iza khafat ala waladiha washtadda alaiha siyam tana jin tsoron dan da ke cikin cikinta dan tayin cikinta in bata ci abinci ba zai sha wahala ita ma za ta sha wahala qala tuftiru wa tut'imu sai abla da umar ce za ta sha azumin sa'annan ta ciyar makana kulli yawmin miskinan muddan min hintatin bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallama kowace rana sai ta ciyar da miskini ɗaya muddi ɗaya cikin muddin nabi gaba da hinta alkama kenan to yanzu sai ta sai abinci kenan kamar mutum ɗaya gardi ɗaya in za ba shi abincin da zai ishe shi zai kai nawa abinci nawa zai kai ishe shi naira ɗari uku ɗari uku zai ishe shi ɗari biyu fa ba a ce hadda nama ba fa aka ce ka ciyar da alkama aka ce ka ba shi alkama muddi ɗaya shi ka dora nama kan muddi ɗin aka ce ka ba shi abinci nama jin daɗi ne ɗari biyu ba zai isa ba za ta isa a ci me shinkafa da miya ta ɗari biyu ko gurasa da mai da miya a a ɓarta shi wa ai ba ba abincin da za a dogara ta in ɗari biyu zai isa to naira ɗari biyu biyu so talatin nawa kenan dubu shida a wata wallahi wata da ta bada dubu shidan gara ta rama azumi dubu shidan ba karamin aiki ba ne a wajen ta a kan ɗari biyu biyu ma ba kenan to in ɗari uku uku ne fa dubu tara ka gani wata har shekara ta ci ta har shekara ta wuce ba ta ganin dubu tara a wajen ta yi ta yi me ta rama azumin ta ya fi mata sauki eh eh mai gidan zai bayar gashi kan a ba su abinci ma a kula da su kullum ba fada fama ake ta yi ba eh kullum ba fama ake ta yi ba eh ai wahalhalun da ke kan mata Allah ka dai san duk dole kowa ya sauko daga girman kanshi da abin da ka saba da abin da menene ka tafi kan abin da zai daidai shine daidai maslaha maslahan addininka wahalar da ke kansu tana da yawa za ga mace ita ce kai kawo za ta je wurin rukuya yar ta shedanu sun da ina mijinki ina ubanta ba shi shi bai dame shi ba ba zai zo ba ko yana gari ba zai zo ba sai dai ta ci san yadda za ta yi masalolin ai suna da yawa sa'an nan sai kai ka ce ai turawa su ne suke bata mana abu kai ma kana cikin wanda ke bata al'amari ka yi mu'amala da ita akan sunnar ma'aiki ka gani sallallahu alaihi wasallama in an samu wacce za ta ce za ta fita ta je ta yi aiki kuna takura musu a gida sannan waje kuma yana jawo su tura na jansu sai a je a cika kana fita za ka je banki za ka je wuce za kana wucewa duk inda akwai banki kaga mata sun yi layi sun cika a atm kana kallon su kasan a cikin damuwa suke ba da son ransu suke tsaye ba to kuma ta fito ta zo neman kudin babu kudinta ne amma atm ba network ba wuta ba kaza kaza kaza kaza duk dabaru ne ba kudi sai su ba network ba kudin da za su saka sai sai ba su network ya ta bashi atm zai ciro mata ya kawo mata da wannan mu'amala tana yiwa ita za ta fita ma ita za ta fita rashin fahimtar juna shi yake kawo haka rashin fahimtar juna shi yake kawo haka Allah yake yi qala malikun imam malik yace wa ahlul ilmi yarawna alaiha alqadaa kama qala Allah yace wasu malamai suna ganin cewa ramuwa za ta yi kamar yadda Allah ya ce faman kana minkum ai an ga ce wasu malamai suka ce a a mace mai ciki da mai shayarwa in sun sha azumi ramawa za su yi sai ce mai za mu ga mahallin shahid ko za a yi ijtihadi faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها suka ce ai mace mai ciki ko mai shayarwa mace mai ciki ne suka ce ai an dauke ta ita ma marar ne gashi aka ce faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra suka ce ai mace mai ciki ita ma ciwo ne rashin lafiya ne sai a sa ta cikin wannan hukunci an fahimta amma magana mafi inganci shine abinda ta ga zai fi mata sauki shi za ta yi ramuwan ya fi mata sauki ta rama ciyarwa ya fi mata sauki sai ta ciyar in duka suna da sauki a wajenta sai ta zaba makanta wadda take gani za ta قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول يتي man kana alaihi qada'u ramadana falam yaqdihi wanda ya sha azumin watan ramadana watan ramadana ya kare bi rama azumin ba har sha'ban yanzu wa huwa qawiyyun ala siyamihi shi kuma yana da karfi zai iya rama azumin hatta ja'a ramadanun akhar har bai biya ba gobe zan biya jibi zan biya lafiyarsa kalau har zai ga sha'ban ga ramadan kuma yazo bai biya ba kaga zai kama azumin bana ana bin shi bashin azumin bara kenan to ya zai yi fa innahu yut'imu makana kulli yawmin miskinan muddan min hinta zai ciyar zai ba miskini ɗaya kowace rana maimakon kowace rana miskini ɗaya abinci wa alaihi ma'a zalika alqada'u zai rama kuma ya ciyar abinda suka faɗa amma abinda malamai suka ce ramawa zai yi yayi istighfari ya rama ya ciyar din a hada biyu din babu nassi tabbatacce akan haka fatawa ce ta malamai قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك باب جامع قضاء الصيام باب ديزونا رام أزمي رام أزمي قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول يتياجنا أنا عائشة ما تم الله صلى الله عليه وسلم ترى فدرتي إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان تتي تكن جباش أو أزم من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان بزن إيراما وبحرس شعبان ina ma wannan magana ke da ce in ta ci bashin azumi ba ta iya rama bashin azumin har sai sha'aban ya kai daga sha'aban ai babu wata dama sai azumin ramadan da ke to me yasa eh eh mm tana yi ma a tuwayi hidima azumi na hana hidima ne matan ka bata hidima har lokacin shan ruwa ma ba ita ke hidima tana abinci ba ba kowa matarsa tana hidima ba cikin azumi ba za ka je ka dawo ka tarar da an yi koko an yi koso duk ba hidima ba ne ba kuma ana cikin azumin ba eh tana karantarwa duk malamai da gashi kowa cikin azumi yana karantarwa mata ma suna manzu suna karantarwa suna cikin azumi shi kenan? aha to قال زاد البخاري امام البخاري yayi kari akan wannan riwaya قال يحيى يعني ابن سعيد الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا يبقى منظر الله هدما دبن أنا شغلت هذا منظر الله صلى الله عليه وسلم دبن خذوا تاني إيه ɗaya ne ba ɗaya ba ne ba ana yi maka hidima a kawo maka abinci ka ci a kawo ma ruwa ka sha ana yi ma hidima kenan ana fama da kai kai kanka ma'ana hidima za ta yi ta kawo wannan tana hidimta manzo Allah da kanta kenan an fahimta الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي يعني الشغل لأنها كانت مهيئة ويتتنا زمن دائما أشريتك بسا أن منظر الله يكي بكاتنتا يكي بكاتنتا إنن لاستمتائه بها don ya ji daɗin rayuwa da ita saduwa da ita ne hira da ita ne menene da menene a zauna ana mai duk abin da manzo Allah ke bukata ita a shirye take shi yasa sai ta dakatar da azumi fi jami'i awqatiha ma'ana lokutan ta duk jira take mai manzon Allah ke so in arada zalika in yana bukata wala ta'lamu mata yuriduha ai bata san yaushe ne zai bukace ta wani lokaci zai bukace ta ne me yiwa ta yi azumi yau ya bukace ta me yiwa yau bai bukata da gobe ta yi azumi ya bukace ta to wannan tunane da take sai ya hana ta yin azumi to ba ta yi sita shawwal ne tana yi saboda me saboda manzon Allah ma yana yi tunda shi ma ya dauki azumi ita ma tana da to me yasa ba za ta iya rama ba sai sha'ban aka ce daga wannan ba ta da dama kuma shi ramadan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin azumi cikin Sha'ban to shine sai ta samu dama ita ma ta rama tai me yasa ba za ta ba za ta nemi izinin shi ba tace ba ta sai ta nemi izini wata kila ya ba ta izini kuma shi yana bukatar ta yi karfin hali a a a gara na yi ta yi ma manzon Allah abin da yake so shi ne za ta samu daraja da ɗaukaka wa haza min al'adab ladabi kenan nana na aisha ladabi kenan ta san mijinta na bukatanta kowane lokaci yana iya bukatanta ba za ta takura to shi kenan hakka tukatihi za ta yi sitta shawwal so nawa ana ta fama da mata kan sitta shawwal ana gama azumi saboda an ce in mutum yana so sha'awarsa ta karye ya yi azumi to akwai waɗansu kuma su ta sha bamban a cikin azumin sha'awa suke tashi da ƙarfi ya yi ƙarfin hali azumi ya wuce ana shiga shawwal sai ta ce za ta yi sitta shawwal kaga ta jawo rigima ke ba za a yi da wahala a iya fahimtar juna saboda me saboda ƙarancin ilimi ya sa mutane mata ko mutane suna fifita nafila ma kan farilla ki shaurare shi wajibi ne ki azumin sitta shawwal menene ki shaurare shi wajibi ne ki litinin da alhamis menene nafila ce to kuma Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi sai ga basu damu da sallan khamsa salawati na farillai ba amma aka shiga azumi tahajjudi sallar asham sallar tahajjudi sallar qiyamul laili cikin dare karfe uku za ga mace ta dauko ta taso daga gidanta nesa za ta je tahajjudi jihadi ke za ta je yakin badar bai isa ya hana ta ba bai isa ya hana ta ba ta fita daga gidanta ta je inda ake tahajjudin ko da masallacin annabi ne shi ya fi mata lada ko ta yi a gida inda ya lada take so inda ya lada take so me yasa suke yin haka saboda ba ta da dama ba a ba ta dama ta fita ta je unguwa ko wajen abin nan ɗinta ba kuma shi bai ba ta dama haka ba kuma shi bai zauna ya yi hira da ita ta ji daɗi ba shi yasa duk inda za ta fita ta je ta hadu da ƴan uwanta ana sanin ai na fila guda biyu da hajjidi guda biyu ai ta hira kuma har a gama guda biyu ba su suna saboda sai ta ɗan sake ta ɗan ji an fahimta da na aisha cikin ana binta bashin azumi ba ta iya rama har sai shaban ta ce saboda bukatar manzon Allah a kaina tunda yana da bukata ta ban san lokacin da bukatar za ta tashi ba in kuma na ce mishi ina son izini zai ba da izini to sun bukatar kuma ta tashi karya azumin zai ko karfin hali zai yi dole tun da ya ban izini dole ya karfin hali ya takura ma kansa an fahimta babu siyamil yawmin ladhi yushakku fihi babin da yazo na bayanin hukuncin azumin yawmush shakk ina ma'ana yawmush shakk ranan da za ta fadi ranan 29 daga sha'aban sai rana ta fadi ba a ga wata ba to yau shakka kenan don ko ya zama watan 29 ne gobe ramadan ko 30 ne jibi ne ramadan an fahimta to sai ka ce ni zan kwanta na ɗauki niyan azumi kaga ka aukar da niyya ba ka ba bigirin ta ba lokacin yin niyan bai kai ba kai to sai aka waye gari sai amintattu mutane suka zo suka ce an ga wata ina hukuncin azumin shi eh ina hukuncin wannan azumin babu saboda ya daura niyyar azumin kafin lokacin amma duk da shi ya dace cewa rannan shi ne daidai a dauki aniyar ya dauki niyya ai yana cikin shurutun niyya aljazm wa tanjis shurutun niyya ba mun dauke su ba guda takwas ne ko an manta da su ba damuwa malashi قال حدثني يحيى عن مالك انه سمع اهل العلم ينهون ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان yace malamai sun ce suna hani sun hana ai azumci yawm shak idza nawa bihi siyama ramadan in ya dauki niyan azumin watan ramadana wa yarawna anna ala man samahu على غير رؤية ثم جاءت السبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه wanda ya ɗauki niyya kafin a ga watan ba a ga wata ba ya ɗauki niyya ana ɗaukan niyya ba tare an ga wata ko lissafi ya cika ba lissafi bai cika ba kuma ba a ga wata ba to niyyar mai ka ɗauka shine yau shak kenan sai da aka wayi gari sai aka zo aka ce ai gizawa an ga wata ai kura an ga wata ai kaza kaza an ga wata cikin Kano wajeje goma ko ashirin ba haka bane ba ya tabbata yau watan azumi ne amma kai da ka ɗauki niyya kafin wannan lokacin azumin ka bai yi ba sai karama saboda ka ɗauki niyya kafin ya tabbata a wajenka yau ramadan an fahimta wala ya rauna bisiyamihi tatawwa'an ba'asan yace amma azumin nafila ne ko da safe sai ka ɗauki niyya ba komai qala yahya qala malikun wa hadha al-amru indana wallazi adraktu alayhi ahla al-ilmi bi baladina babu jami'i siyami babin da yazo na bayanin azumi qala hadathani yahya an malikin an abi an-nadri مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر tace manzon Allah sai dauki azumin nafila yana ta har mu ce manzon Allah ba zai sha azumin nan wata ba zai azumci watan nan duka kenan wa yuftiru hatta naqula la yasumu war watan kuma ya sha baya azumi har mu ce ba zai azumi ko ɗaya ba a cikin wannan watan وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان tace ban taba ganin manzon Allah ya azumci wata guda ya cika na watan da azumi ba sai dai watan azumin Ramadana wa ma ra'aituhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi sha'ban yace duk watannin duniya ban taba ganin watan da manzon Allah ke yawaita azumi mafi yawancin wannan wata ba kamar sha'ban amma baya azumtar sha'ban duka mafi yawancin sai azumi قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يجي الصيام جنه manzo Allah ce azumi garkuwa ne tsakaninka da azaban Allah tsakaninka da wuta tsakaninka da kaza kaza kaza kaza azumi garkuwa ne fa idza kana ahadukum sa'iman in ɗayan ku ya zama yana azumi fala yarfuth kar ya yi batsa kada ya yi kalmomin da basu dace ba wala yajhal kada ya yi jahilci ma ma'ana wala yajhal ma ma'anar jahalu menene ina ma'anar jahilci kada ya wuta jahilci fa ba shine rashin sanin abu ba fa rashin sanin abu ba shi ne jahilci ba ummi ake ce da shi ummiyanci ke ina ba na jahilci ka fahimci abu kuskure akasin abin da ake nufi shi ne jahilci duk hayaniyan duniya ummiyanci ya haifar da shi ita ko kuwa a'a jahilci jahilci al'ummi wanda babu komai cikin kwakwalwarsa da ka zo ka ce mishi kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi ke sai shiga cikin kwakwalwarsa a zauna lafiya saboda kwakwalwan ba komai amma jahili kuma fa kwakwalwan na cike da rudu da hayaniya yana gani ya fahimta to iya wancan na farko ba ka da wahala tare da shi aiki ɗaya za ka yi ka ɗebo ka zuba ka huta wannan kuma fa sai ka kwashe wannan hayaniyan da ke ciki sa'an nan wannan ya samu shiga da wajen kwashe hayaniya ɗin sai ka shekara alfa sanatin illa hamsin na ba furfura kana in ya furfura ai da sauki in zai furfura ai da sauki don ko ya yi ko bai yi ba furfura shekaru ne ai duk wahalar da ke cikin duniya na an san me yake haifar da ita yanzu aka fara zalunci yanzu aka fara wulakantar da mata yanzu aka fara zaluncin maza yanzu duk barnan da ka sani duniya zub da jini kashe kashe yanzu aka fara tin tin tini tun daga kan ƴaƴan annabi adam aka fara zub da jini to me yake me ya kamata mu fahimci anan duk sa'an da duniya ta shiga rikici shirka ne zalunci ne zub da jini ne a rayuwa ta lalace sai Allah ya aikowa eh sai ya aikowa ka faɗa mana all bi mil ifik sai aikowa Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu sai ya cire bawan Allah daya wajen annabi Musa ya cire biyu amma ba tilasta ma Musa akai ba Musa ya nema waj'al li waziran min ahli haruna akhi sai Allah ya cire ya zabi cikin bayansa wanda ya fi ya cika shi da ilimi da takawa da karfin hali da karfin zuciya je ka gyara su to yanzu hayaniyar duniya duk suwa ke faman gyarawa suwa ke faman gyarawa to ka gani ko wani irin malamai a'a da malamai ne magada annabawa rigiman duk ta yi sauki mutane ne suka ɗora kansu malamai ne kuma suna son zuciya kowa maslahar kansa ke damun abin da yake bukata kenan da a ce malamai ne magada annabawa shehu usman da suka zo malamai magada annabawa shekara nawa ya an sakwato duk ta biyu ga su yunfa ga su jangwarzo ga su kaza ga su kaza ba ba shirka ba da yake suka yi jihadi komai sai da ya dawo kan hanya saboda ba duniya suke bukata ba amma yanzu kowa son duniya ne ya cika mishi a zuciyarsa sai ya daki sunan addini sai ya daki sunan addini yana wasa kuma Allah yana kallon shi an fahimta ba haka bane ba ba daɗi to shi kenan a a sallaka an ba a sai a sallaka sai a tafi sai a tafi akwai me hatsari in ka ji hatsari kaɗan kenan wallahi tallahi hadarin da ke ciki ba karamin hadari ba ne Allah zai zabi manzo ba Allah zai zabi Muhammad ibn Abdullah ya samu ya kaza kaza kaza Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu suna tawaye mizani ne a aiko musu annabi wa ne suna kaza ne a aiko musu annabi ya zo yayi fama har ta yanzu waɗanda ke faman gyarawan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummarsa su ke rike da gadin raya addinin shi to sai aka waye gari kowa da abin da ran shi ke so duniya yake so to amma zuciyar aboye take sai ya ɗauko ya ce shi addini yake gyara shi malamin addini ne shi malamin menene da menene da menene da kowa malamin addini ne da gaske yake don Allah wannan matsalolin za su yi ta ci gaba haka za su yi ta ci gaba haka ƙarshen fitinan da aka shiga ciki shine sunnan kanta yanzu ta zamo ana tallata da ana son duniya da ita ka nuna min yadda za a ci nasara ko yadda mutum zai samu ɗaukaka ya ɗauki sunnar manzon Allah yana neman duniya manzon Allah ya fi ka kyau ya fi ka komai yana kallon duniyan nan aka ce masa dutsen babban dutse a makka a maidan maka shi zai nara ya ce a'a suka zo suka ce ka rabu da wannan abubuwan duk macin da ka ganta mai kyau kana so zamu aure maka ita duk abin da ke so zamu baka yace a'a ba suke gabana ba ba ka bane ba ai haka ko ba haka ba to shi yasa duk wanda zai dauki sunnar manzon Allah yana neman girma ko yana neman wata maslaha da maslaha sa kace ya bata lokacin shi kunya zai ji kunya zai ji ba zai taba samun daukakar da yake so ba sai ya zama don Allah yake yi sunna yake son ya yada a zage ka a hana ka a baka a yi menene da menene har kaga an dauki sunan sunna an shiga siyasa an dauki sunan sunna an shiga kaso an shiga a a a ma'ana akwai wani abu a cikin zuciyar akwai tsatsa a cikin zuciyar kuma a dauki sunnar annabi da wannan aka je aka yi jihadi aka yanke kunne wani aka sare kan wani aka kashe wani Usman ibn Affan ya bada dukiyarsa wani kaza ya bada rayuwarsa wace kaza tai kaza da duk baki da kaga zo kana kana so kai ƙarya don ka samu girma ko ka samu katara duniya sai ka barge mu ka dage wando shine sunna ke a to ba daɗi yau shi kenan a sunna daidai ku yi ta yi ba sa so a yi maza a fada Allah ya kiyaye eh Allah ya kiyaye dama ya Allah ya kiyaye akwai abin da Allah bai kiyaye ba wa hadainahu najdain falaqtahama al-aqabata wa ma adraka ma al-aqaba fakku raqaba aw it'am ai Allah ya kiyaye komai saura kai ka kiyaye Allah bai kiyaye ba ba daɗi ko sun ce ashe sunnar ba gemu ne daga jeren wando kaɗai ba ko wala ya jihal fa in mur'un qatalahu aw shatamahu in kai azumi wani ya tsokane ka ya fata ma zai je tsokane ka fada falli yaqul inni sa'imun inni sa'imun manzo Allah bai ce kai fada ba falli yaqul inni sa'imun inni sa'imun قال وحدثني عن مالك عن ابي سناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده نارا سيد سركن درينا كي حنوسا لخلوف فم الصائم باشن با با bakin mai azumi in mutum ya azumi saboda ciki ba abinci sai ga wani bashi na tasowa ya ce wannan bashin atyabu inda Allah min rihil misk ya fi kanshi a wajen Allah ya fi miski kanshi a wajen Allah saboda mai li'annaha ra'ihatun nashi'atun anil ibada saboda wannan bashi ne da yake fitowa saboda ibada inna ma ya zaru shahawatahu ya bar shahawarsa wa ta'amahu da abincinsa wa sharabahu da tsirkinsa da abin shansa ya bar abinci ya bar abin sha ya san bahaushe kowa yana in ya ci abinci bahaushe in ya ci abinci ya gama karshe sai ya me faro faro tsirki ke kawo sai an dora dukun ciki zai sa an dora masa aikaya min ajili ya ce dan ni ya bari ba dan riya ba ai azumi suka ce ai ba riya saboda lokacin da ka shiga cikin daki firiji na cike da abinci za ka yi kulle kofa ka ci abincinka ka fito ba wanda ya sani kana ji kana gani ka kyale fasiyamu li manzo Allah ce akan haka wannan azumi hadisul kursi Allah ce azumi nawa ne ni akewa wa ana ajzi bihi ni na san zakayyar da zai ma azumi kullu hasanatin bi ashri amsalha ila sab'imi'at dhi'f alhasana ma hiya alhasana me yace me hasana kyakkyawa kyakkyawa me kyakkyawa الحسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ما هي الحسنة الحسنة شيء ينشأ منها خير كثير وهي قسمان في جسمك وخارج جسمك الحسنة شيء أبني ديك كرشن شيء أكوي الخير جكي shi kuma ya kasu kashi biyu a cikin jikinka menene hasana dangane da jikinka lafiya da ƙarfi su ne hasana dangane da jikinka kai kai kanka ka samu lafiya ka samu ƙarfi ka koshi harijan wanda ba kuma jikinka ba fa shine a samu damuna mai albarka a samu abinci a samu kaza a samu kaza shine hasana da me ila sab'imi'ati dha'ifin illa siyam wa huwa li wa ana ajzi bihi an fahimta ana wa haddathani an malikin ana ammihi abi suhail bin malikin عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة أكفارة الأزم الخير سيوا أبو كوفو في الجنة وغلقت أبواب النار أرر في كوفو في متى وصفدت الشياطين أكونكم أدور شيطانو قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار وإمام مالك يقول malamai sun ce ba makaruhi ba ne ba a hana mai azumi ya yi asawaki ba tun safe har faduwar rana zai yin asawaki asawakin ne yana da ɗanɗano ko ba shi da ɗanɗano lafi awwalihi wa lafi akhiri wa lam asma ahadan min ahli ilmi yakrahu zalika wa la yanha anhu qala yahya wa sami'tu malikan yaqulu fi siyami sittati ayamin ba'da al-fitr min ramadana ya ce an ji imamu malik ya ce wasa mitu malikan ya kulu na ji imamu malik yana fadar cewa dangane da sitta shawwal min ramadana innahu lam yara ahadan min ahlil ilmi wal fiqh yasumuha yace bai taba ganin wani malamai suna wani malami yana azumin sitta shawwal ba wa lam yablughni zalika an ahadin min as-salaf ya ce ban samu labarin wani daga cikin salaf yana azumi sita shawwal ba ya ce ban samu labari ba tun daga sahabbai kenan hatta bai har kansu wa inna ahlal ilmi yakrahuna zalika ya ce malamai suna karhanta azumin sita shawwal wa yakhafuna bid'atahu suna gudun ma kada ya zamo bid'a wa an yulhaqa bi ramadana ma laysa minhu kada ya zama na duk sa'an da aka azumi aka gama watan azumi ai sitta shawwal wata rana ce wayan su zo tsammanin cewa watan azumi kwana 36 ne ahlul jahiliya wal jafa'i law ra'aw fi zalika rukhsan inda ahlul ilmi wa ra'awhum ya'maluna zalika in suka ga malamai na yi sai su a to wannan kwana shida azumi ya zama kwana 36 kenan قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة yace ban taba ganin wani malami cikin malaman da aka amince da su yana hana yin azumin ranar juma'a ba wasu ya muhu hasan wai azumin ranar juma'a abu ne mai kyau wa kad ra'aitu ba'd ahli ilmi yasumuhu wa arahu kana yataharrahu wayannan misaloli guda biyu da imam malik ya kawo su sitta shawwal wajen malikiya makaruhi akai an fahimta imamu malik ya ce bai taba ganin wani cikin malamansa ko zamaninsa sun yi ba ko magabatansu ba to wannan matsala da imamu malik ya kawo to yaya za a yi da ita sai a duba a gani imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad imamu abu hanifa suka ce idza sahha hadisu fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta mazhabi na kenan to yanzu bai halatta a danganta imam malik akan wannan mazhabin ba don ya shi ya faɗi wannan magana kuma da ya faɗa din haka ya gani shi yasa da ba haka ya gani ba zai faɗa ba to kuma ka isa ka ce imam malik ƙarya yi in ƙarya yake Allah zai zai samu ɗaukaka wajen Allah haka abin da ya faɗa kenan to amma karshe sai zo ya ɗaure ka wani wuri ya ce iza sahal hadithu fa huwa mazhabi yace in na faɗi magana kuka zo kuka ga maganar manzon Allah ta sha bamba da magana ta ku dauki magana ta ku jefar da ita ku dauki maganar manzon Allah shi yasa yanzu menene mazhabin Imam Malik sitta shawwal an fahimta to sa'an nan kuma azumin ranar juma'a akwai hadisai da suka zo cikin tirmizi cikin menene da menene sa'an nan kuma akwai hadisai da suka zo ingantattu na kada a kebe ranar juma'a da azumi to in za a yi in za a magance wannan matsala ya za a yi farko farko me ake yi tukunna eh an aka samu hadisa ne mutar zani me ake yi matakai nawa ake dauka aljam ba haka bane ba za a iya yin jam'i akan wayannan hadisai guda biyu in ba za a iya mataki na biyu sai me abba ibrahim kada ka samu kunya mana a tsaye nake da kumina nake karantar da ku har aka gama kuma yanzu ana magana ka kasa yin magana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم